الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الكر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واعلم عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا عند ترى قوة الشعبان na shekarar hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda hakan ya daidai da goma ne ko goma ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da hudu a wannan rana ta lahadi za a ci gaba da gabatar da tafsirin na alƙur'ani mai girma gwargwadon fahimta a wannan zawiya da albarka ba da bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا وأولئك هم النار الله أكبر الله سبحانه وتعالى يسين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار والعياذ بالله الله يسين domin abin da ya sa na faɗi wannan akwai wato yawon nisa ranar alkawar ranar da Allah ya yi alkawari da bani adam ya wara halittu wasu ya ce waɗannan fa'ula ilil jannati wa lahu bayan waɗannan aljanna zan sanya su ban damu da aikin da za su aikata ba sai ya ware wasu ya ce waɗannan su kuma wuta zan sanya su ban damu da an da abin da za ta yi wannan ya sa masana Allah ka haihu shiga tafsirin aya irin su Shaq Ibrahim ibn Adham rahimahullah wasu mutane suka same shi sun zo neman karatu wajen shi ya ce ba zan hito ba yau suka ce me ya zafi ya ce al'amura ne da yawa yau mulkin sa lokacin da Allah ta'ala ya ware wasu halittu ya ce haƙula ne nisan na wala ubali wa haƙula ne linnari wala ubali na san ko a wani ɓangare muke ban sani ba ya ce kuma ranar da za a aiko mala'ika malakul mau da shi da awanu mataimakansa idan an zo kafin nan ma ya ce lokacin da ake suranta halitta ta a cikin mahaifiyata kamar yadda mun tsara jiya huwa allazi yusawwirukum ko bil arham to lokacin da mala'ika yake tambaya a shaqiyun aw aw aw sa'idun ko am sa'idun yake tambayar ubangiji in na san an san alfar da Allah ya bashi ban sani tiran da kuma za a zo ɗaukar rayuwata na sani ila jannatin aliya ne ai sama da ni ko to ila narin hadiya ai kasa da ni na san wannan wani irin yanayin na shiga a wannan lokacin ce shi ba ban sani sannan yake ranar lahira lokacin da Allah ta'ala zai ce wa mutazil yawma ayyuhal mujrimun ya ku waɗannan ba su laifi ne a mutane ware gefe guda to na sani ina daga cikin waɗanda za a ce mu ware gefe guda mu ne mujrimai ba da mu Allah zai zama rahamar ta ba zai zama saboda haka ba zan fito ba da haka duk lokacin da mutum ya tsere waɗannan ayoyi wanda suke magana narko kan kafirai ya nemi tsarin Allah Allah ta'ala ya tsare shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina kafaru lalle waɗannan da suka kafirta lan tuguni anhum adwanuhum to dukiyoyinsu wanda suka samu a duniya suka dinga fasaka suna alfasha suna abin da suka ga dama da su wala auladum haka nan kuma ƴaƴayensu wanda suke alfahari da su ƴaƴana kaza Allah ta'ala ce lan tuguniya anhum shay'an min Allah ba za su wadatar da su da komai ba min Allah innan mai sakwata tafasir shakali sabu ya ce fi ijabu haqqil gum akwai shafewar da ake ma'ana min azabillah daga azaba Allah ba za su iya wadatar da su da komai ba daga azaba Allah wannan nan tuguliya din nan kaga fi'ili ne ko tuguliya to masdarin su shine al-ijna al-ijna to al-ijna din nan an ce fassara shi guda biyu akwai addaku akwai annaku to dibin wanda wannan ma'anonin suna amfani a wannan aya lan tuguni anhum amwaluhum wa la auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu da ƴaƴayensu ba za su amfanar da su komai ba a wajen Allah sannan ba za su daga azabar Allah ba kuma za su tunkuɗe musu komai ba daga azabar Allah me yasa saboda ai kama ya kuru al-murabbi ya kuru al-murabba yadda uba mai tarbiyya yake haka kuma ƴaƴansa ne yake tarbiyya haka suke ai waɗanda suka kafirta suna tasar da ƴaƴansu ne su yi masu tarbiyya a cikin ne kafirci ke sa ƴaƴan ba za su iya amfana masu komai ba a wajen Allah amma mumini kuwa ko da ya mutu ana mai azaba al'asa ruwaye sun gwada yana iya samun dalilin ƴaƴansa da wata azaba an gane wannan ko amma su da nan su ne anum abwaluhum wala auladuhum min Allah shay'an domin yadda suke haka yayin nan suke dukiyoyin su ko ba a kai suke yi su ba bala za su masu wani amfani kuma an ce an gabatar da dukiya ne akan yaya a nan gurin wanda kuma wajen tabiyi wajen so yaya kan yaya kan dukiya ko wanda ayar mu tana da kamar yi da nasu shahawati daga an ce minin nisa'i sai ka ji wal marina sannan sai wal sanadin muganna to amma anan an gabatar da dukiyoyi akan yaya saboda dukiyoyi sun fi tasiri wajen hana cutuwa ga dan adam fiye da ƴaƴansa a nan rayuwar duniya inda za a sa kuɗi mutum ya tunkuɗe wa kanshi matsala ko ya jawo wa kanshi wani abu na amfani hakan ya fi tasiri fiye da idan yayansa da kawai ya tura sai su a gabatar da wata ainihin dukiyoyi a kan yaya a nan gurin Allah ta'ala ce wa ulaika hum waqudun nar waɗannan ma'ana al-mawsufuna bima zikira wa'anda aka kubanta da abin da aka ambata din nan su ka jahannam hum waqudun nar su ne makamashin wutar jahannam al-waqud shine ma yufadu bihin nar aw ma tusdaru bihin nar abinda ake rubuta wuta da shi min hadari aw ghairi na daga wani kirare ne kamar yanzu man fetur ma ana kiran shi da alwaqul saboda ana kunna wuta da shi duk wani dai wanda za ka iya zuwa ka hada wuta da shi shine waqul to su ne makamashin wutar jahannam Allah ta'ala ya kare wato ita wuta Allah ta'ala dama ya ce don su da yake cewa ya yi Allah ya yi Allah sun gudu raka kuma da zai kalaka ku wanda zai da kawo ku da Allah ku tattaku ku to akwai da yake cewa wata kunnaran da shi wa kudu hannasu wani bisa ku ji tsoron wuta ku kiyaye wutar jahannama wadda makamacinta ba yayi da ciyawa ba ne mutane ne to mutane kajiyarsu wani bisa dama kuma mu'iddat lil kafiri an tare ne ne musamman saboda kafirai kawai Allah ta'ala ya raba mana ita Allah ya kare kar mu hadu da wuta dan girma alfahari illa sahillatul qadar shine ke da rani Allah ta'ala ya mana wannan saboda girma alfahari kada Allah ta'ala كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا
نعم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم مم.
والله شديد العقاب الله أكبر لا أعلم من سوار أنك أنت أحب سنة نهاية ما تتنبيكم الله تبارك وتعالى يكتوى كدعا لآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم إلى ما لا يأتي إلا الله والله شهيد العقاب Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka da'a bi ali fir'aun su ne kafiran nan da abuhum dabi'ar su da al'adar su ka da'a bi ali fir'aun yadda ka san irin dabi'a da al'adar mutanen fir'aun bi ma'ana fir'aun da mutanen sa yadda ɗabi'un kafiran da suke na Qurayshawa da ɗabi'un kafiran duniya gaba daya yadda ka san ɗabi'u na mutanen fir'aun fir'auna kowa ya san zalincin da ya shi guda ko ya yi kangara a bayan kasa ya yi barna kamar yadda Allah ta'ala ya kira shi a cikin suratul qasas cewa innahu kana min al-mufsidin ya kasance daga cikin mabarnata wanda ya yi barna ya yi zalunci ya yi ta'addanci ya murkushe raunana ya zalunce su to su ma ya kuma karyata Allah ya karyata ayoyin Allah ya ji mutuncin annabin Allah to su ma haka waɗannan ƙurayshawa suke ɗabi'a su yadda ka san ɗabi'ar mutane fir'auna da mutanensa wannan jira min ƙarni da ma waɗanda suke kafin fir'aunan da mutanen nashi irin su adawa da samudawa da ƙaunar salih su ne samudawa ɗin to yadda ka san haka ɗabi'a su take dama malamai sun ce al-kufru millatun wahid ai shi kafirci dama kamar addini ɗaya duk abin da wasu kafirai suka yi a zamanin su za a ga wasu su ma suna kwatantawa kan annabi su isa Allah ta'ala yake ga wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tunanin a cikin suratul fussilat yake to amma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qabl duk abin da yaji ana faɗa maka ya rasulullah a ce matirci matsafi makaryaci mai kirkiri boka sharri iri iri duk abin da aka faɗa maka to an faɗi irin shi ga manzanni kafin ka an gane ko sannan kuma idan aiki ne za ka gane Allah ta'ala na cewa fa in kazzabuka faqad kuzzibat ko kuma wa in kazzabuka faqad kuzzibat rusulun min qablik idan ma har an kayyata ka sun kayyata ka ya rasulullah to ai an karyatar da manzanni da yawa kafin ka irin wannan ba kan da aka fara ba yasa a cikin suratul zariyat Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya faɗi kafirai yadda duk wani wani manzo idan ya zo illa qalu sahirun aw majnun ko sai sun ce mashi masfir yi makafi ko su ce mai mahauta sai Allah ta'ala ya istihali istihharun ta'asibi tambaya amma ta mamaki yace a tawasau bihi wai ko suna yi wa junan su wasiya da irin wannan kalmomin idan sun zo tafiya kafin a halakar da su sai su ba wasiki kuma idan al'ummatan ba idan naku manzon ya zo ku ce mai haka shi ne a tawasau ne Allah ce bal hum qaumun bahu a a su mutane ne kangararru duk inda kangara ta cikin je ina ba ta gano duk inda gangara take da gangara mutanen mutuwa an gane ko ba kana ce mutanen mutuwa gangara ba ne kar wani ya mu gangara in an samu kangara nan a ciki da kangaran mutanen Lagos da kangaran mutanen America wallahi duk inda yake to da kangara sunan ta kangara a malam annabi rahimahullah da yana maganar kangara ta shedanu na alƙarun ba ƙare ba sai da ya magana cewa kaga shedanun mutane iblis bai ji kangara ko shekar in dai har a yanzu misali ga bal'am ibn ba'uwa ɗauko maganar Allah tabaraka wa ta'ala da yake faɗa game da shi a cikin suratul a'raf ko watlu alaihim naba allati atinahu ayatina fansalaka minha aka biya kan gari kenan ko ne faru fa asbahu shaytan sai shi kan yi shi ke gaba sai shi kan yi bayan saboda kankan dan adam in ya kangare ba irin shigiyancin da ba ya iya yi ba shi ne firawuna yake cewa ana rabu kuma na alama saboda kangara Allah ta'ala ka kare mu daga kangara Allah ta'ala ce kada aji ala firawuna wa ladina min qablihim kazzabu bi ayatina to su ala firawuna da alladina min qablihim din sun karyatar da ayoyin mu ne da muka tsokar da su tare da manzanninmu wa'anda suke masu gargadi a lokacin su to ba tsare su muka yi ba fa akazahumullahu bi dhunubihim sai ku Allah subhanahu subhanahu wata'ala ya kama su saboda wannan laifi da suka yi zunuban da suka yi sai Allah ta'ala ya kama su saboda wannan zunubai da suka yi wallahu shadidul iqab Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai tsananin al'aquba ne amma fa ga waɗanda suka saba mashi suka bin da idan mutum bai bindire ma Allah subhanahu wataala ba Allah ta'ala kamar yadda yake cewa ba ya fa'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ya me Allah zai ci me Allah zai aikata da yi muku azaba kuma in dai kun gode mashi kun yi imani da manzannin ai ba zai muku azaba wa kana Allah shakiran alima amma idan mutum ya kange to fa a nan gurin Allah ta'ala mai tsananin azaba ne gare shi to Allah ta'ala ya kare mu Allah ya ƙara tattara imanin mu kuma kare mu daga azabar daga azabar na'am
قل للذين كفروا ستغرمون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
الله أكبر Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kullin ladina kafaru amma wannan kafin mu karanta ayar tana da sababin nuzul akwai dalilin saukarta amma dai malamai na tafsiri suna cewa al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab idan ka ji aya ta alqur'ani ko da an ce ba ga dalilin saukarta wani kaza ne ya faru sai aya ta sauka to abin da ake so izinin da ake so ka dauka ka lura da yadda lafazin yayi magana kawai karka lura da keɓantar abin da shi ne sababin saukarta ai in wancan abin ne ai ya faru ya wuce tun a zamanin baya ko to shi kuma qur'ani ai yana yin yana yin aiki ne har ya zuwa tashin alkiyama littafi ne wanda yake a amfaninsa da aikinsa da hukuncin hukuncin ba ba su da wani lokaci da suke tsayawa yasa masanin su mashi masu yabanza suke cewa lam takatarin bi zamanin wa hay tukbiruna an al-ma'ad wa an adin wa an yaran su ayoyin alqur'ani ba su hadu da wani zamani kadai ban da wani zamanin ba kowane zamani na alqur'ani ne mai girma da haka dalilin saukar wannan aya an ce bayan manzon Allah ya je yakin badar an gwamza kafirai sun sha mamaki ko kuma kamar yadda na faɗa duka an ce sabubba ne guda takwas dawakai guda biyu silke guda shida mutane ɗari uku da sha uku kuma babu wani kimanin ƙarfi da tare da su suna cikin yanayi na yunwa kamar yadda yanzu muke roƙon Allah ta'ala ya tsamar mana da mutanen Gaza daga irin wannan bala'in da makiya Allah Yahudawa sahayuniya suke yi musu suna cikin yunwa suna cikin yunwa mutanen gaza an mutanen har yara ƙanana suna mutuwa saboda yunwa sai an nuna yaro hoton shi yara ne yara ne har ya mutu saboda yunwa duk ma dai alhamdulillah misra ita ma yanzu ta tashi da ita da urdun sun tashi suna sun bijire ma isra'ila suna suna kawo jirage da kayayyakin abinci mai tarin yawa su zo a kan sararin samaniyar gaza suna kai mutane a matsayin sun bijire wa isra'ila ne wasu ke yin wannan abu wanda ita Isra'ila in ta taba wannan jiragen ta sa abin da ta bari da kuma bi ma'ana tun da abin ya wuce hajji to yanzu za a taimake su ba ta ba ta hanyar shigowa ba ta fararin samaniya kawai to Allah ya sa kasashen musulmi su ma su ɗauki wannan kalan ya zanto in an taɓa ƙasar musulmi guda ɗaya duk musulmi su rasuwa an da su da kafiran dole su ma su ɗauki mataki na takamansa amma to duk wanda aka taɓa ana ƙare ta ce iya abinda duk ihun da za ta yi sai dai a shiru wannan ba halin da manzon Allah ya dora ba sai dai wanda manzon Allah ke ce mana al-mu'minu ko lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da ko da kuma inda yake cewa shi misalin mu'mini misalin mu'mini cikin soyayya su kamar jiki ne idza staka min ubun tada'a lahu sa'irul jasad bil sahr wal umma to manzo alaihi salatu wassalam ba haka ya zura al'ummar musulmi muna fatan Allah ta'ala ya sa a farka wallahi ba sai an yaƙe su ba idan sun ga duk musulmi suna tare da su ba su yaƙe su ba so da gudun abin da yake da to Allah ta'ala ya mana maganin wannan to bayan manzo Allah ya dawo badar ya ci galaba kafirai sun yi kasa yadda shi Ibrahim cikin nurul basar yace yawma sarki sabshi sanina a jiha ranar badar rana ce da aka yanka rago mai kiba na kafirci shi ne abu jahal to an gama duk an kake shi manyan kafirai sai ya dawo sai ya haɗu da yahudawa bayan ya dawo yana murna da cin nasara ya haɗu da yahudawa madina su banu quraiza da banu nabir da banu qainuqa yake cewa ya yahudu aslimu ya ku yahudawa ku musulunta su suka yi suke yi suke yi da burbushi suka ce ya muhammad la ya kurban naka annaka qatalta qauman min quraish akmaran fa idza qataltana ta'lam bi anna nahnu na au kama qalu don shi ma'ana suka ce kai muhammad kan a bakin sai mun bayar ya rasulullah suka ce kar waye rude ka kayaki ƙuraishawa mutane wanda suke gidadawa ba su san makircin yaƙi ba da a ce mu za ka yaƙe mu to da ka san mu mutane ne a lokacin kaga dama idan aka taɓa manzon Allah wake magana dama Allah subhanahu wata'ala shi ke magana ko yanzu duk wanda ya take ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka iska Allah ne zai mai da mai martani ai ka ga yanzu ba sai na bada sunan kowa ba sai na kama sunan kowa ba akwai lokacin da bara wani mutum ya saki harshen sa game da manzon Allah ya ce zai neman taimakon manzon Allah har mutanen su yan kungiyar su da mutane sauran musulmi duka aka yi mai sa so ya gyara magana an san ba mai taimakon bawa sai Allah amma wannan kalmar game da manzon Allah ba na da ne bace cire ta da kanye ta sai kawai ma ya ci gaba da maimaita ta a majalisarsa da Allah Allah ta'ala ya kare shi ai da ba walau la taqullahi la tababahum bi ba'd la fasadat al-ard idan kowa ya kowa ya gani yadda ake neman dan fashi haka aka rubuta ana neman shi kamar dan fashi ba ta wajen malamin da ake haka malami ne na Allah to da ga mutum ya kiyaye harshen in aka saba manzon Allah Allah ne ke bada kariya Allah ne ta'ala ya ce inna Allah yuzafi 'ala alladhina amanu to wai shi ga alladhina amanu annabi ne shi Allah ke bada kariya daga da suka faɗi wannan maganar shi kuma Allah ta'ala sai ya saukar da wannan ayar da zamu karanta cewa kullin ladina kafar ya rasulullah ka ga mu waɗannan kafirai satubula bula kuma za a rinjaye ku abin ai ba ba a karfin iya musulmin bane kawai karfin na Allah ne taimakon na Allah ne wa tusharuna ila jahannam ko ba an rinjaye ku karshe za a tattara ku a tara ku zuwa ga wutar jahannam malaman tafsiri suka ce ishara ce zuwa ga cewa za a zaye su kuma za a karkashe su akan tajiri dan inda ne zaye ne kawai na kamawa a cikin fursuna ta yiwu su iya musulunta da dawo su shiga aljanna amma Allah ta'ala sai hada abubuwan guda biyu satubulabuna wa tusharuna ila jahannam kenan rin zayan na kakkashewa ne kuma duk wanda aka san an kashe shi akan kafirci an san da Allah ne to haka wannan haka ta faru yadda Allah ta'ala ya faɗa ya sa fil wanda take gwada jinkiri to aiko lokacin da idan ya kuda kai bara ne hijira tana da shekara bakwai aka yi raga-raga da su aka gama idan kuma banu ƙuraiza ne su kuma ma'aiki alaihi salatu wasalam lokacin da yake zuwa sahabbai man kana min yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asr illa fi bani quraiza yace mu tashi duk wanda ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar lahira kar ya sallar la'asar bayan azhar ne manzo Allah ya fada ta kar ya sallar la'asar sai a cikin bani quraiza har ma wasu suka iya sallah a hanya wasu suna suka sallah a hanya suka ce muna nihin annabi annabi yana nihin a yi sauri ne ba yana nihin kar a yi sallah ba wasu suka ce a annabi cewa yi kawai kar a yi sallah ne mun ne kawai bayan kuma daga baya kowa aka gaya annabi kuma ya yi kowa wanda an malamai suke ɗaukar wannan a matsayin asali wajen ijtihadi wanda ya ijtihadi duk abin da ya fahimta in sha Allah Allah ya yarda da shi tunda manzo Allah ya yarda kowa aka je aka aka tsare su har karshe ne bayan sun buɗe gano su ta hanyar wasu wasu ainihin al'aura aka ruji a kashe sayyidina Ali bin Abi Talib da Al-Zubayr ibn Al-Awwam manzo Allah su ya wakilta aka dinga kashe waɗannan yahuda kaga ta kuma da kuma da ta ba kuma su sun ila ta da wannan aka kashe a wurin shi rai haka aka dinga yi su ko banu kairu da banu nabi yahudawa su kuma al-islam aka yi koran su aka daga madina gaba daya gara yahudawa kai ba su manzo Allah sun ruye da su ya musu amma su banu kairu ka banu kairu ba kake shi aka aka raba matan su da kana da yaran su su ko barbarin nabir da banu ƙairuka su kuma koran su aka gaba da har ma Allah ta'ala shi sa walau la an kataba Allah alaihim al-sala'a la azabahum fi dunya su ma ba dan ne Allah ya rubuta su a koran su za a haka Allah ya rubuta su ma da azabtar da su irin na banu ƙairuka da su a duniya amma su ma din wala hum fil akhirati azabun nar kaga wa tusharu ila jahannam ka tubula kuna wa tusharu ila jahannam sai kuma waɗanda su yahudawa kai masu al'ajar lokacin halifantin sai na umar ibn al-khattab sai zo ce ni ban yadda ba gaba ɗaya sai kun bar jazirat al-arab sai shugaban sai ke cewa kai umar ba za ka ban mu ba akan yadda mai gidanku muhammad ya ban mu ya turo da ku ya tsoron da ku ga takarda ga kuma sai yi na gani yace haka amma mu wannan mutum ba su yake cewa la ukhrijanna al yahuda wan nasara min jazirat al arab hatta la ad'anna illa musliman manzon Allah ya ce ni sai na fitar da yahudawa da nasara daga tsibirin larabawa har sai ya zanto ba zan bar kowa da sai musu to to ai bai ba yace to kai kan gabanin jira ma ka wata magana annabi sai na ba ya ga shugaban yahudawa kai ba yace wata rana bayan kun kawo dukiya ta musakati da annabi ya shirya tare da su a kuma tsaro mu gonakin ku na dabino kuna kawo rai da kun kawo dukiya wata rana manzo Allah da yace maka ba kai ka bi ka idza ukurista kai wa da ya za ka yarda za a tsaya ka kuwa sai ka kada kai gasa to ranar ce yau za ku hada kayan ubanan ku kaga ta kugula kula وتوشر إلى جهنم شيخ الله تعالى لا يتي وبئس المهاد كور شر da wannan shimfiɗa idan ya zo wutar ta annaba an ce almihad shine ma yufa mahadu bihi abinda ake zuwa da shi a shimfiɗa ko menene shi ne wannan mihad to su ko da ma Allah ta'ala ya wuta Allah ta'ala ya ce a cikin suratul araf lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim kawash suna da shimfiɗa amma wata wutar ta Allah Allah ta'ala ya tsare a saman su ma rin saman su shi ma na wutar ta Allah sannan ka tanzo su suratul kahf tana ce mana a hada bihim surabiha ka tanzo wutar jahannama sun kewaye ta ta ko ina babu fita kuma Allah ta'ala ya kare wato ita azabar wuta yadda manzon alaihi salatu wassalam bayan ya gano Isra'ila Mi'raj yake cewa na ga wuta na ga azabar da ke cikin wuta duwar wasu ma yadda na gani ba za su iya zure ma azabar ba duwar wasu ma amma ga dan adam mai rauni sai mu rika bizirar da kuma zuwa gare shi dan adam mai rauni wanda in ya saka wuta zai ga haƙƙin kwalwarsa tana amsawa amma sai ga muna bizirar da kanmu zuwa ga aiki da zai kai mu wutan nan ya kamata mu yi hatta Allah ta'ala ya kare mu Allah ya nisa samu da gare ta na'am قد كان لكم آية في فئتين لتقتا
na'am فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم na'am وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين na'am والله يؤيد بنصره من يشاء na'am إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qad kana lakum ayatun fi fi'atayn irtaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'ay al-'ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wato qad kana lakum aya duk da kafirin yake ai aya ta ɗaukar izina ta kasance gare ku fi fi'ataini a cikin jama'a wato guda biyu iltaqata waɗanda suka haɗu a wajen yaki ana nihin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa jagorancin sa alaihi salatu wassalam da kuma jama'an Quraysh bisa jagorancin wa ba Abu Sufyan bane aiki yakin badar abu sufyan shi yana ya shugabanci ayarin su ne sai ya tsere ya canza hanya a bisa zagorancin su abu jahal ne to waɗannan jama'u da suka gwabza su su abu jahal sun zo da miyagun makamai da kuma kayan yaƙi masu yawa su garkuwa da sauransu har wajen sun zo da wajen mutum kuma ɗari tara da wajen tamanin ga ga shirin yaki ga koshi su kuma a tattalin musulmi na faɗe shi ɗazu ko duka ɗari uku ne da sha uku ta kubban su ba su wuce takwas ba da bakan su biyu sai kuma tsulce guda shida to ai wannan za ka iske wa mutum yadda malaman sira ke kawo za ka iske mutum a ƙasa razzala mutane sun tawo a ƙasa amma mutum ya tawo da mashi da takobi da garkuwa a kan doki wanda ya yi tirenin yaƙi amma shi wannan na ƙasar ya jawo mutumin da ke kan doki ɗinsa ya wurgo shi ƙasa da Allah in ba dan taimakon Allah ba sai a baya takobin bai amfani ba makin bai amfani ba garko ba bai amfani ba dokin da dokin yaƙi yake taka mutum ko ya jure shi shi ma ya gaza yin komai wannan ya zo ya kama shi ya wurgo shi ya ɗauki takobin shi ya kashe shi da shi Allah ta'ala yake gaya wa kafirai musamman Yahudawa ai aya ta ban mamaki ta lura ta kasance gare ku a wannan abubuwan fi'atun tuqatilu fi sabilillah jama'a farko tana yaki ne dan Allah dan kare addinin Allah wa ukra kafiratu dai jama'a kuma ita kuma kafira ce to wannan sanan maganan a balaga wato suna kiran shi da mu'awaba yaddan ne ai kaga da aka ce fi'atun tuqatil fi sabilillah an yi haka fi'atun mu'minat tuqatil fi sabilillah sai aka ce ukura shi da aka ambata kafiratun da nan ba kuma a ce tuqatil fi sabilillah ko ba shi kuma a nan ba san fi'atun kawai tuqatil fi sabilillah aka kira mu'minat na kuma ukura sai ba ce da aka ce aka ce kuma kafiratun shi aka ambata wannan amma ba zai su kafir fi tabir da gusu ba to duk sai in hakan ya faru sai a dauki kowanne abin da aka shafe sai a bai da wata fi'atun tuqatil fi sabilillah ma'ana fi'atun mu'minatun tuqatil fi sabilillah wa ukhra kafiratun su kuma tuqatil fi sabil tagut sai Allah ta'ala ya ce yarawlahum mithlayhi ra'ayil ayn a riwayar warshi kuma tarawnahum ko mislayhim kuna ganin su waɗancan masu ƙarfin ninkin waɗannan raunanan ne ra'ayar aini a gani irin da ido amma idan muka zaki ruwayar hafs ya raunahum mislayhim ra'ayar aini to fassara kana ne duk da wata shi ma ana fassarawa kana ne ma'ana ya raunahum su muminai suna ganin kafirai mislayin sunnin kafi biyu ra'ayin ayin a gani na ido alhali kuma ninkin ma ya wuce biyu shi ne fassara farko ke kaga dan su samu ƙarfi su za su iya murkushe su amma sai aka gina masu wani amma ba su wuce ninkin musu biyu ba ma na biyu kuma ya raunahun mislayin suna su kafirai suna ganin mumirai kamar sunnin kafi biyu ga shi ba su kai su yawa ba amma sai Allah ya sanya sai da suka masu ido sai ga kamar sun ninka su so biyu yadda su kuma za su firgita su ji tsoro game da su duk ana fassara wannan in ma tarau rabin musulmai din ne zai kana kana kallon musulmai kamar ninkin su guda biyu ya kai ne kallo ko kuma ya kuma su kallo cikin kajirai har yanzu kuma karshen fassara to haka ta faru sai Allah ta'ala ce wallahu yu'ayyiru yu'ayyiru bi nasrihi man yasha amma Allah ta'ala yana karfafar wanda ya ga dama da taimakon sai ga shi wannan sarrauna na marasa karfi marasa makamai sun yi raga-raga fata-fata da waɗancan masu karfi wallahu yu'ayyiru bi nasrihi man yasha inna fi zalika la'ibratan lil ulil absar lalle cikin haka akwai abun lura kwarai amma ga ma'abota fahimta da hankali da gane shi ne al'afsar to kuma wannan abin ba karamin al'amari ba ne yakin bada dama Allah ta'ala ce yau ma na fishir bada shatar kubra inna muntakimu kaga ranar da za mu yi damka mafi girma lallai mu dinnan za mu ɗauki ban sakuwa to haka ta faru a ranar badar kuma Allah ta'ala ya ce ai ya kamata su lura da wannan na
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير نعم والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة نعم والخيل المسومة والأنعام والحر نعم ذلك متاع الحياة الدنيا مم.
والله عنده حسن المآب الله أكبر bayan Allah ta'ala ya faɗi wannan to fa'idar da ke ciki wanda za mu ɗauka mu masu saurare shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man kana lillahi kana Allahu lahu duk wanda ya kasance ya mai da lamarin sa wajen Allah to shi kuma Allah ta'ala shine zai taimake shi duk wani abu da za ka yi ka kokari ka tsaya ma Allah ko dogaro ne ka dogara da Allah da al'amura kamar yadda yake cewa wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut ka dogara a bisa rayayyen nan wanda baya mutuwa wanda ya dogara akan dan adam kowaye dan adam din nan wata rana zai iya mutuwa to daga nan sai ne in ka dogara akan dukiya wata rana za ta yi kare in ka dogara akan karfin jikinka wa man nu'ammiru nuna kiso fil khalaq wanda muka tsawon rayuwa da gobe in kana tafiya kamar zaka buge iska wata ran sai ka tashi da kyar yau da gobe ke maganin mai kokari ko duk kokarin yau da gobe ta karfin ka to amma in ka dogara ga Allah shi Allah ai kaga wa man yatawakka ala Allah fa inna Allah ne ranar mutu na'am to duk wanda ya man ya tawakkal ala Allah idan fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to an shi Allah ya ishe shi to da haka wannan shi ne abin da zamu fitar cikin wannan cewar komai na umela wajen Allah sai Allah ta'ala shi kuma ya ci gaba da shi ya balaga kamar yadda manzon Allah da sahabbai suka zo da shi Allah suke mawa yuqatilu fi sabilillah gashi sun ci galaba a kan wannan ah inna fi zalika al-ibrata li ulil absar wannan aya da za mu karanta yanzu ah Allah ta'ala ya tattara jin daɗin duniya gaba ɗaya cikin waɗannan abubuwa amma daga baya kuma sai ke suwa ya ba mu labari da abin da ya fi wannan bana to bari mu ji ko duka biyun za su shiga Allah ta'ala ya ce zuyina linnas an kawata wa mutane hubbu shahawat san abubuwa na sha'awa wanda rayukan suke so an kawata musu wannan to waye ya kawata musu wasu malaman tafsiri sun ce ashaibanu shaitan ne ya kawata masu wannan lili ijiwa idan ya halakar da su ta sanadiyar waɗannan abubuwan ina aya wadda za ta karɓi maganar ku ai za ta suka ce za ta wani lokaci Allah ta'ala yana sa wa zayyana lahum shaytanu a'malahum wa saddahum 'an as-sabil ko ai zuwa shi shaitan ne ya kawata masu ayyukan su ya sanya su daga hanyar Allah da aka fi yana da su hubbu shahawati min an-nisa'i to shaytan ne kuma kamar yadda suke cewa in mata ne ai kaga ga manzo alaihi salatu wassalam cewa duk mutum idan yake banta ko da matar da ba da wata mace wanda ba muharrama shi ba fa sai sai shaytan ya zanto shi ne gaba dan sai ne kawai ta mashi kamar yadda Ahmad Shauki yana tunanin shi ne shi cewa idan mutum ya haɗu da mace nazaratun famtisamatun fakalamu da yake sani na bace wata kalma ya ce fa mawidun falil falil abu farko da da kallon kallo ake fara fafsi sama da in shi ya fara kawata sai a fara yawan juna murmushi haka na sai kuma ya mata magana ko ta ne magana sai dai ya ta ta shi in zan shiga to sai ya fito wata kalma wata damar da ta amma ku da bashi yace fa mawidun daga nan sai alƙawarin alƙawarin kuma guri kaza za a falil abu daga nan kuma sai a haɗu shi kenan lalacewa ta tabbata kaga shedan ne wannan to wasu ce shedan kuma da kuma yake yana cewa idan dayan ya ga wata mata idza a ahadukum imra'ata fa azabat ko bal ya'ata ahlahu fa innal qur'a wahid fa innakum wa inna zalika yurdu ma fi nafs idan dayan ku ya ga wata mata ta burge shi to maza maza ya ce wannan iyalinsa domin mu'amala aure irin da tare da ita akwai abin da ke tare da matarsa kuma domin hakan zai juyar da abin da ke ransu ta Allah abin da ke juyar da shi din nan abin da ke ransu din nan alkhairi ne sha'awa ce ta kama shi kuma ta sharri da ya gaba matar da ba ta sa to sun ce juyar da za su nan shedan ne wasu kuma suka ce ai abin ya wuce shedan ai Allah wai wani zai ce ai kuma Allah shi Allah yana kawata kwarai da gaske su kuma an ce idan Allah ne shi kuma ibtila'an dan ya karraba ya ga imanin zaka ci zaka karraba ko ba zaka ci ba ina aya zaka ji Allah ta'ala wa ta jana cewa zalika zayyana li kulli ummatin amalahu ana kan kare ne to wato kowace haka ban kawata wa kowace al'umma aikin da suke yi to da haka kowanne din ne in ka dauka shedan ne shedan din amma ko shi nan ne ku tsaya ku wata magana ta shedan wadda manzo akwai wasu wata magana ta manzon Allah wadda ya faɗa game da shedan yana cewa bu'istu hadiyan wa laysa fi yadayhi yadi min al-hidayati shay'un wa bu'ita ash-shaytanu gawiyan wa laysa fi yadihi min al-gawayati shay'un ko min al-kiwayati an aiko ni in zama mai shiryawa amma ba babu wani abu na shiryawa da hakika a hannuna sai dai a hannun Allah shigan jima an turo shi mai batarwa mai halakarwa amma babu wani abu na batarwa ta hakika a hannun shi sai dai a hannun Allah to ya ko an ce shigan nan ke kawatarwa a hakika wa ke yi Allah ne ke yi a hakika da aka magana tuka kamar yadda masu iya maganar laraba su sa in sabbal ba'u fil nahar ruwa dai ya zo ya totsa shi ya jibe cikin gorama ya shige mahallin da ne ko karshe dai aikin duka na Allah ne to Allah ta'ala muna roƙon ka jarraba mu da abin da za mu yi da abin da za ka jarraba da shi ka ba mu wanda za mu ci jarraba kuma shi kuma shaidan wanda yake wannan halakarwa Allah ta'ala ka shiga tsakanin mu da shi to Allah ta'ala ce su yi na jinnati an kawata wa mutane hubbu shahawat san abubuwa na sha'awoyi minan nisa na daga mata ne Allah ta'ala ya sanya sha'awa tsakanin namiji da mace mai littafin barakar shi wannan kojo ya kira su cikin iya usunna lauka da rajul fil mashriq wal mar'u wal unsa fil fil maghrib to lashta kullu wahidin minhuma ila al-akhar da a ce namiji yana gabashin duniya mace tana yammacin duniya da kowanne sai ya yi shauƙin ya haɗu da ɗaya an gano wannan ko so da haka ba a san mutum yana faifayewa game da abin da ya shahi ya rika matsayi wa mace inda ba ta shi bace inda yana so ya kuma ta zauna lafiya da haka an kawata wa mutane san sha'awoyi na daga mata an ce an gabatar da su farko ne saboda li'annal fitnata bihinna a'azam saboda fitina dangane da mata ta fi girma a harshen wa a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa ni ban taba barin wata fitina ba a bayan na tafi na bar duniya wanda za ta fi cutar da mazaje fiye da yadda mata za su rika cutar da su haka manzon Allah ya faɗa yasa ya zo su aka kawo na farko an sha yin kafircewa saboda mata an sha yin kisan kai saboda mace an sha neman dukiya haram saboda mace an sha saba wa Allah saboda mace in ta Allah ya kawo su a nan farko wani bari da kuma ƴaƴa me za a kawo ma ƴaƴa saboda su suna suna samuwa ne ta sanadiyar mata ne kuma su an gabatar da su kafin dukiya saboda san da mutum ke ma ƴaƴansa ya fi san da yake yi wa dukiyarsa har ma wani mai faɗa yana cewa wa inna ma auladuna bainana akbaruna tamshi ala al-arabi law habbat rihu ala ba'dihim lam tan'at ayni an al-gambi wani mai faɗa ne yake kirari game da yaya yake cewa kaga ƴaƴan mu dinnan a tsakanin mu to kawai yadda ka san hantar mutum take tafiya a kanka an gane wannan ko har wai mata suna da wani kirari amma wannan kirari akwai gyara cikin sa wai suna cewa kukan dan wata busa mana in dan kina kuka za ki kamar zuciya kina da mafaka amma in dan wata na kuka kamar ana busa ba ba wani damuwa kaga wannan ai bai daidai ba ko amma kusan abin kuma yayi kama da haka ma'aiki alaihi salatu wasalam dangane da cewa daɗin nan kamar hanta hadisi na nan na bukari yana ta inni la'adakulu fi salati wa uridu wa uridu an udawwila fiha fa asma'a buka'a ibrin fa atazawwaja fi salati khashiyata an ubayyika ala ummi ni nikan ta da sallah in shiga cikin sallah kuma ina so in tsawaita sallar amma sai in ji kukan wani yaro tare da babarsa ta taho masallaci to sai in kada ya sallar in yi ta abu gobe saboda kar in kunta ta mashi ga kar in kunta ta wa babar ta ga in sauri in gama ta bashi mama hankali sai kwanta dan zuciya su zai ta ta barbata to shi yasa ƴaƴa a cikin hadisi ne ko cikin littafin ash-shihab ma ya ce al-waladu mabkhalatun wa matban shi da da kake gani yana haifar da tsoro ga babansa kar in shi guri kaza in aka shi ya da lafiya wannan bara an gane ko kuma mabkala in mutum bai yi yayi kansa ba sai ya yi sun sa ya zama marwa ko idan ba addini sai ga tsayi wani so yake roma ya yi sun gadon dukiya za ka an ana so a yi bukar kuma na akai ba ne so yake roma ta dukiya kawai wanda ya zama shi ne ko da rashin sanin ya kamata da haka ya'ya alkhairi amma idan mutum ya masa tarbiyya amma jiya da kake son yayan ka idan ka idan ka bar su sadaka suka tafi a banza ta alalace ranar lahira sai dai su zama maka azaba Allah kare sa yayan mu zama mana azaba Allah ya sa zama mana rahama a duniya da lahira ta haka Allah ta'ala ce an kawata wa mutane son yaya kuma yayan ma sai aka bar amma yaya mata an ce saboda haka saboda me lil gara'i saboda dabi'un mutane haka duk duniya ko ina ko ga mutum yana tunani da ya mutum da ya da ɗana mutum to a yi mutum duk ɗaya ne to ya ya faɗa haka da yana da kyau amma dai tsakani da Allah lokacin da aka ce mai ɗa namiji aka samu sai ya fi jin daɗi wannan haka ɗabi'ar mutane ne amma ba ana da yawan ce ne ɗa mace ce ba zai tashi ba amma sai ya fi jin daɗi na ce ne ɗa namiji wannan ɗabi'a ce haka mutane ce tare da kuma in ya tashi neman aure ba auren kuma sun zai je ba amma in ya tashi haihuwa ya fi so ya fi ɗa namiji ya sa wajen kawatawa din Allah ya sa wani banina da yaya maza sai kuma wani kana'irin mukaffara da kuma dukiyoyi waɗanda suke ababen tara ɗan adam yana son ya tara dukiya mai yawa amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dawa ɗan adam yana son wato ainihin dukiya amma baya son mutuwa yace ita ko dukiya karancin dukiya baya san kai karancin dukiya a hadisi ita dan adam baya san karancin dukiya ya san dukiya ne yawa ita amma kuma karancin dukiya shi ya fi karanta mai misali dan da nace annabi kina za a yi wuce a ran yana da dukiya da yawa san bai ma san yadda ya same ta san kaza san kaza in an zo komi da yake sa wal wa wal wal yunashu shanna ala ala taqayyid mislama da yake cewa مثل ما يفعل بالورى بل للورى كي بل أبلغ idan mutum ranar hisabi za a yi lissafi a bincikan ƙananan abubuwan da ba ba maza ba fiye da yadda alƙali idan ya zo kotu ya ce ta binciken ya ga an ce kaza ana ta bin kwakwatin kan kankana abu ma sai an bi ita fiye da wata Allah ta'ala ba ta sauka mana da kuma mana lissafi cikin sauki to dan adam yana son dukiya da yawa kuma yadda aya take cewa wa tuhibbuna al-mala hubban zamma ku yan adam kuna son dukiya so wanda yake mai tarin yawa sosai shi yasa ita dukiya din take take da kan hankali me yasa aka ce dan adam ke son dukiya so an ce yana biyan bukatunsa da ita duk wani abin da ya shige ma gaba amma masu yi mata kirari suna cewa ka anna ma min al qulubi nukra ko ita zuciya yadda dan adam ke san da yadda ka san kamfanin tsere zuciya daga zuciya ake jeruwa masu faɗa suna faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne wai idan mutum yana rashin lafiya ya ya baje ana ganin kamar ya tuma a samu tunanin kuɗi a zo wajen kullansa a ɗan farfar to in dai an ga dan motsa haka to alama cewa zai tashi ne wannan dukiya ta fi haka to amma Allah ta'ala ya kawo ta dan ya jarraba mu da ita ya ga za mu neme ta ta halal sai da ya dace ko ku a za mu shiga bajaliya ta kowace hanya mu tsara domin an kawata mana son wannan dukiya wani ma saboda tsananin jin son dukiyar zai iya ma fitar da kayan da Allah ya ci saboda son dukiya to Allah ta'ala ya kare mu min az-zahab wal fidda dukiyar na daga dinari da azurfa an faɗe shi ne saboda su ne asalin kuɗi kuma su ne lokacin su baya canza kowace naira da kowace dala ana iya canza wata wata ta dina ne amma dinari da azurfa ko da wani lokaci kuɗi ne wal kayl musawwama da kuma dawakai kyawawa in yanzu daga ce manyan motoci kyawawa kuma har yanzu ma dawakan za ka yadda sarki yadda ya kai ga sarki baya ba ta sha'awa sai ya hau kan doki ko gobe ko yanzu duk wanda da zai hau in ya hau doki ya fi mai kyau kuma duk har duniya ta ce ba za ka ga an daina amfani da dawakai a gidan sarauta ko in za a yi wata shiga ta kakai ta an kawata wa mutane san wannan abu wal an'am da kuma dabbobi an ce irin su raƙumi saniya rago da irin su awakai an kawata wa mutum ga ya mallaki gidajen gona da irin waɗannan abubuwan ga suna walhar da kuma amfanin gona na tsire-tsire da bishiyoyin irin na dabino da sauransu shi kuma wannan saboda ta hanyar haka ake samun abincin da za a Allah ta'ala ce za a wal'ar'an walhar zalika mata'un hayati duniya waɗannan abubuwan da aka ambata su ne jin daɗin rayuwar duniya amma an ce jin daɗin rayuwar duniya ne ga wanda ya bi da su ta yadda ya dace wanda bai bi da su ta hanyar ta dace ba za su zama mai azaba a rayuwar duniyar ba wallahu inda hu husnul ma'ab shi kuma Allah a wajen sa ne kyawun makoma din wannan kyawun makoma din ta fice su duk waɗannan abubuwa kamar yadda Allah ta'ala ya ce mu gobe kafin mu shiga fassarar mu mu fara karatu a gaba in Allah ya yarda za mu ɗauko wasu daga cikin husnul ma'aqib bambanci shi da waɗannan kawatan na rayuwar duniya Allah ta'ala ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure Allah ka gafarta mana sai dai akwai kalma guda ɗaya idan ya tabbata gobe ne wata zai kama ko shi yau wata ya kama ko an tabbatar sarki musulmi ya faɗa tabbas to an ce an faɗa ko to tunda an ce an faɗa haka gobe azumi kenan za mu da fara tafsirin mu insha Allah karfe tara na gani a daga gamawa karfe goma insha Allah kuma a martaba ɗan dai ana ƙara faɗa sha biyu na dare na rana zuwa karfe ɗaya insha Allah ta'ala kullu yawmin kuma awa ɗaya za a rika sa waɗanda suka sa hannu su na gudunmawa duka Allah ya saka musu alkhairi dan abin da ba a ƙara kawo muna fatan wannan sun ƙara samu za a ƙara alhamdulillah kuma jama'a a rika yin tsawon yadda manzo Allah ya faɗa ko da da mukulwar ruwa ne amma za ka cin abinci wajen buɗe baki a rika cin abinci dan daidai a rika halarta ashan jama'a ba da an gama shayi mutum ya tafi gida ya ta iya yi ku da shirme ba a rika cin abinci dan daidai ba mu ce kar a sa abinci ba ko ka a koshi ba amma kar mutum ya har cikin sai ya fike ya koshi dan dan har ta kai matakin da daidai ya zubar ciko ya in mutum ya ɗauke ramadan a hakan zai yi asara gaskiya Allah ta'ala ya saba dace subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين